بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة uku ga watan jumada sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 24 ga watan august 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasir bin al'albani ya hafizahullahu ya ce as-salatu alal mimbar sallah akan mimbari وصلى صلى الله عليه وآله وسلم مرة على المنبر ونلوك من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا صلى أينهم أكم منبري وفي رواية أو رواية أنه ذو ثلاث درجات أكت منبر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادى أينهم متاكلا قدا أكو asalin yadda wannan wannan asalin hadisi kamar yadda zamu zo mu ji malam zai takhrijin shi hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi jama'a ne suka zo suka tambayi sahalu dan sa'ad as-sa'idi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato daga cikin tabi'ai ne suka zo suka tambaye shi suka ce ala gafarta malam mimbarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka amfani da shi wai da wanne ice aka yi wannan mimbari sai ce gaskiya ne duk duniya a yau kan babu wanda ya rage wanda ya san asalin irin itacen da aka yi wannan mimbari yace sai ni kadai na rage yace wannan mimbari an yi shi ne da ainihin wato ice na goruba gorubar da aka je aka sako icen nata daga awalil madina wato wani ainihin daji ne kamar dajin oda da ake cewa can ainihin gabashin madina aka je aka sassako shi aka zo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mimbari wata mata ce a madina tana da yaro kafin ta bawa kwararre sai ta ce ya rasulallahi ko in sa bawa na kwararre yo maka ainihin mimbari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ba laifi da ya ga shiru kwana biyu kuma sai ya aika ina alkawarin da kika mini sai ta ce ab to za ta sa ayo da aka yi wannan mimbari aka zo aka ajiye wannan mimbari yana da matakala uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hau kan wannan mimbari yayi khutba a ranar juma'a sai wannan kututture na ice da can da annabi yake hawa a lokacin yin khutba aka ji yana nishi yana kuka yana shasheka saboda takaicin ran nan annabi sallallahu alaihi wa sallama bai haushi ba sai da annabi ya je ya dafa shi ya rungume shi sannan ya lallashe shi kamar jariri sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gashi a shekul muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah yace hadha huwa sunnatu fil mimbar wannan shine sunna ainihin game da mimbari an yakuna za salati darajatin ya zama yana da ainihin matakala guda uku la aksara kada ya wuce haka wa ziyadatu alaiha ƙari akan matakala guda uku dangane da mimbari bid'atun amawiya bid'a ce wadda gidan sarauta ta banu umayya su ne ainihin suka kirkiro ta to kamar yadda muka fara bayani akan wannan gaba a cikin karatun da ya gabata cewa na daga cikin abubuwan da suka faru suka zama ta'adi ga cikin addinin musulunci shine waɗannan rigingimu da ainihin sahabbai suka yi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to aka zo aka samu al'amura suka cakuɗe yadda har al'amari ya kai inda ya tsamari yadda in wannan ya ruwaito wannan bangare ya kawo wannan abu wannan ya ce bai yadda ba wannan in ya kawo wannan ya ce bai yadda ba kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce a da duk wanda ya zo ya kama hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mu karba ya ce amma daga lokacin da ainihin fitina ta afku to daga wannan lokaci duk wanda ya kama hadisi sai mu ce sammi lana rijalakum gaya mana suwa suka baka hadisin dan kar ƙarya ta shigo ko son zuciya to wannan ainihin irin matsala da ke tsakanin su banu umayya da sauran su bangaren su aliyu banu al-abbas da makamantansu sai abu ya kamari to banu umayya sai suka kirkiro abubuwa da dama kamar yadda waɗancan su ma sun kirkiro abubuwa da dama na daga cikin abubuwan da banu umayya suka kirkiro shine yin mimbari fiye da ainihin matakala guda uku sai a yi shi guda hudu ko guda biyar ko kuma a yi shi dogo ka gama kamar ainihin wato matakala hawa gida sama to duk wannan ainihin bid'a ce wadda su suka kago ta to kamar yadda na fara mana bayani cewa na daga cikin abubuwan da suka kago wanda ya zama bid'a a cikin addinin musulunci kiran sallah a lokacin sallar idi karama da lokacin sallar idi babba sabanin yadda abdullahi dan abbas ya bada labari kamar yadda imam al-bukhari ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama baya sa a yi kiran sallah ba a iqama a a ranar idi to amma su banu umayya ainihin suna yi waɗannan su mu'awiya suna yi a ƙasa ainihin wato sham su kuma waɗancan ainihin su abdullahi dan zubairu su kuma su ne ainihin a makka to wannan ainihin ba daidai bane kashi kuma ainihin sahabbai ne suka yi dan haka ya kamata mu duba dan wasu suna nan akwai wasu mugaye masu muguwa aƙida suna cewa wai ba a cewa sahabbai sun yi kuskure to waɗannan mutane halakakku ne batattu ne yanzu ga shi ga abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ai amma su kuma waɗannan ga abin da suka yi eh sai a ce wannan matsala ta zama kuskure don ba ta zama kuskure ba to sai ka ɗauka ka yi to in kai kuma to na annabi ya zama kuskure kenan domin tunda ya saba dole ɗaya za ka ɗauka ɗaya da ka ɗauka to yana lazimta maka ɗayan da ka ki ɗauka ba daidai bane kenan tunda ba irin su ɗaya ba to me yasa ka ki ɗauka dan ba daidai bane ina ma'ana ba daidai ba ko dai ka ce mugun abu to ba za ka danganta mugun abu ga sahabbai ba ko kuma ka ce kuskure za ka iya danganta kuskure ya fi sauki amma ba zai yi ka danganta mugun abu ko kuskure ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mun fahimci wannan da kyau ko abu na biyu kuma a wajen hutuba kamar yadda zaka ji mafi yawancin limamai suna yi in sun zo karshe hutuba ta juma'a suna inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وانا آية القرآن to nacewa da lazimtar karanta ta a ƙarshen kowace hudu ba duk juma'a wannan bid'a ce ita ma su banu umayya su ne ainihin wato suka kirkiro wata bid'a sai harun rashid ya kokarin maganin wannan bid'a daga baya kuma limamai sai abin ya rikice musu saboda rashin binciken yadda al'amura suke sai suka da sai suka mai da wannan kamar sunna gama hudu ba ne duk jahilcin jahili da ya an zo wannan aya to ya san yanzu miƙewa ya rage kawai to wannan bid'a ne asalin abin da ya faru kuwa a lokacin su banu ubayya an suka zo suka hau minbari suka fara khutuba suna la'anta ali suna zagin shi da su fatima da sauran ƴaƴan ɗaki da jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shikenan har ana nan harun rashid ya zo ya zama khalifa da ya hau kan minbari ranar juma'a an zo daidai inda ake tunanin zai yi irin wannan zage-zage da la'ance-la'ance sai aka ji ya ja wannan aya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da kyautata da adalci adalci ko ba kungiyar ku ɗaya da mutum ba ka ji tsoron Allah akan shi kaka zalunce shi da kyautatawa wanne irin kyautatawa ya wuce ainihin ayabi a so ƴaƴan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wace irin munanawa ta wuce kuma a ci mutuncin su waɗanda har Allah yake cewa qul la as'alukum illa al-mawaddata fil qurba babu abin da nake nema a wurin ku sai ku so ƴaƴana da jikokina da ƴaƴan ɗakina haka Allah yake annabi ya gaya mana gaba ɗaya dan haka duk wanda baya son ƴaƴa ko jikoki ko ƴaƴan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sharifai kenan to wannan a cikin aqida shi ake kira nasibi wato aqidan nawasib su ne ba su kaunar ƴaƴan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda baya kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yake zagin su yana cin mutuncin su wannan a cikin ilimin aqida shi ake kira rawafid wato ƴan shi'a kenan mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin ya karanto wannan aya Allah yana umarni da adalci da kyautatawa Allah yana hana zalunci da kaza da duk ya karanto kamar yadda kaji ainihin aya ta kawo wayan ha anil fahsha'i wal munkari Allah ya hana alfasha munanan maganganu wal munkar da munanan ainihin zage-zage da ayyuka wani mugun aiki ya wuce a haukan mimbari kuma ana zagin ƴaƴa da jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya'idukum Allah ya nemi ku wa'azi la'allakum tazakkaruna domin ku wa'azantu uzkurullaha ku tuna Allah ku ambaci Allah yazkurukum Allah zai ainihin saka ku cikin bayan shi na gari washkuruhu ala ni'amihi ku gode wa Allah akan ni'imomin da ya muku yazidukum Allah zai ƙara muku ainihin ni'imomin nan wala zikrullahi akbar ambaton Allah ya fi girma fiye da ku tsaya kuna a shari'a akan mimbari ya karanto wannan aya dan ya shafe waccan bid'a amawiyya bid'ar da su banu umayya suke yi na zagin ƴaƴa da ainihin ƴaƴan ɗa'i jikokin annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sakamakon wannan ainihin su ne su kuma limamai da suka zo daga baya sai suka ɗauki wannan sai zame musu wani ciko ne da suke cike dukkanin hutuba to wannan ainihin bid'a ce amawiya ita ma wannan bayani yana nan a cikin littafin shammul awarid fi zammin rawafid na ash-shaykh ali al-qari da littafin al-qailul mubin fi akhta'il musallin na ash-shaykh salman hasan mashhur duk baki ɗaya sun tabbatar da cewa wannan bid'a ne haka ambatan khulafa'ur rashiduna da manya-manyan dagattai da sarakuna da ake a cikin khutuba Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa anna ma'ahum bi ihsanin wa judika wa kar duk wannan bid'a ne gaba ɗaya a masallacin ina ne aka a ko a wani masallaci aka an yi bid'a ya kamata ka fahimci wannan da kyau abin da ke khutubar sunna shine a zo a fara khutuba da inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu a zo a kawo wata sura ko wasu ayoyin alqur'ani a wa'azantar da mutane su da hadisai ingantattu kada a kawo tatsuniyoyi a samu salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki shikenan an yi khutuba ta farko kenan a zauna a miƙe khutuba ta biyu ita ma a fara ta da inna alhamdulillah khutbatul haja ita ma a yi wa mutane wa'azi a ciki a kawo ayoyi a kawo hadisai a kawo wasu surori na alqur'ani a kawo salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kada a kawo hadisai na ƙarya da tatsuniyoyi da bankaura a cike ta ainihin da wa'azozi abin da ake so kenan sabani yadda ainihin mutane suke ganin cewa khutba ta biyu din nan jirwaye ne kawai za a yi ba za a yi wa'azi ba za a khutba duk in baka iya ba in kai innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu jawo wata ainihin sura ta alqur'ani ko wata aya ka wa'azantar da mutane yayi ma'aikin lokacin sallallahu alaihi wa sallama in ya hau kan minbari sai karanta musu qaf wal qur'anil hakim har wal qur'anil majid sai karanta musu wannan ainihin sura ya karanta musu ta isa ainihin khutuba har zuwa ainihin a ƙarshe khutuba din Allah ya shiryar da mu to abu na biyu kenan abu na uku daga cikin wanda su banu umayya suka ainihin kawo shine an samu abdullahi dan zubair yana yin sallar kusufi idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe sai ya sallar yadda kaga sallar asuba ba zai yi ta irin yadda ainihin ta zo a cikin sunna ba ma'ana sallar kusufi yadda ta zo a cikin sunna shine a yi fatiha a yi sura a karanta doguwar sura a daɗe a tsaye a yi ruku'u a yi shi da tsawo a ɗago a daɗe a tsaye a koma ainihin a karanta fatiha da ainihin sura a wannan ruku'u da aka ɗago a sake ruku'u na biyu a daɗe a ɗago ruku'u na wato a ɗago daga ruku'u na biyu sa'an nan kuma sai ainihin a tafi sujuda ma'ana raka'a biyu ake son a yi ta ruku'u hudu kamar yadda kaga ana yin raka'a biyu a sallar yau da kullum sujuda hudu to haka ake so ta zama raka'a biyu ruku'u hudu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai ya zama shi Abdullahi dan Zubair yana ainihin yin ta raka'a biyunta kamar yadda take yau da kullum ruku'u biyu yadda kaga surar sallar asuba dan haka da aka je aka gaya wa dan uwan shi Urwatu dan Zubair ga abin da yayanka yake sai ce akhfa sunnata ya kuskura sunna bai dace da sunna ba ma'ana sahabi kenan ya ma'ana tabi'i kenan ya yarda da cewa wannan ainihin sahabi ne amma ya kuskura sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama domin shi urwatu bai kai matsayin ya kai sahabi ba amma shi abdullahi ya kai matsayin ainihin ya kai sahabi yana daga cikin sigaru sahaba to aka yace yace ya kuskura sunna gashi kuma sahabin annabi ne amma yace ya kuskura sunna Abdullahi dan Zubair yana nan duk hadisan suna nan cikin Bukhari wannan shi ne ita ce kadai sunna dangane da ainihin sallar kusufi za ga wasu malaman fiqh sai su ce ayi ta ka ahdafi salatin ma'ana kafin wannan kusufi ya faru wace sallah kuka yi sallah azhar kuka yi sai kusufi ya faru sai suka ce sai ku yi ta kamar yadda ake sallah azhar sallah magariba ce ta faru sai ku yi kamar sallah magariba duk wannan ba daidai bane abin da ke daidai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ko da wani lokaci sallar ta faru da daddare ne ya zama na wata da rana ne ya zama na rana za a yi raka'a biyu ruku'u hudu kuma a yi karatu a bayyane sabanin yadda su ma malikiya suka ce idan wata ne kise ba za a yi ainihin sallar a jama'a ba wannan kuskure ne baki ɗaya bai halatta aiki da wannan magana ba a za a yi to haka ainihin sumbanta ko kuma shafar dukkanin bangaye hudu na ka'aba duk an samu su banu umayya suna yi tare da cewa ka'aba abin da yake sunna shine rukun yamani a taba shi ainihin a shafe shi hajar aswad a sumbance shi ko kuma ainihin a taba shi ko kuma ainihin a nuna shi to amma su banu umayya sai zama dukkanin kwanonin na ka'aba gaba ɗaya suke ainihin shafawa to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ainihin wato suka faru dangane da su banu umayya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu su ma waɗancan ran da muka zo munasaba akan mas'ala irin tasu zaka ji irin nasu abubuwan su kuma yadda suka shigo don kar ka ɗauka cewa mu wai akwai wasu da waɗannan ne muke goyon baya a'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne baki ɗayan su wanda duk ya kuskure za mu ce yayi kuskure ba mun faɗa haka dan mu ci mutuncin shi ba ba mun faɗa haka dan shi ba namu ba a'a sai dan a bayyana gaskiya gaskiya ta tabbata abin da ke kuskure kuma ya fito karara dan kar wani ya je ainihin ya rubu cewa ai sahabi ne ya afka ya bi Allah ya shiryar da mu wa kadhalika ja'aluhu murtafi'an fil jidar al-janubi ka shurfa haka nan kuma ainihin sanya minbari a katanga ko a bangaren bango na wato arewa a sanya a bangaren bango na arewa ko na kudu na kudu ka shurfa ya zama ainihin wato ko mun yi tsallake ko sai ce kasiran ma ta'arraba safu lil qafa so da dama ainihin in aka sami mimbari dogo ya wuce ka'idar da shari'a ta sa sai kaga ainihin ya gifto wa sahu har yana datse sahu sai ga mimbari har yana datsa sahu wal firaru min zalika bi ja'alihi fi zawiyati al-gharbiyya min al-masjid yace kokarin kaucewa wannan matsalar kokarin kaucewa mimbari kada ya yanke sahu sai a yi dogon mimbari amma sai a je bangon yamma na masallacin sai a rinka aje shi sai in za a hudu ba kuma a ɗauko shi yace wannan ma wata bid'a ce daban awul mihrab ko kuma a sanya ainihin mimbari a cikin lungun liman haka irin wannan lungu na liman to bid'a ne da shi lungun liman din da shi mimbarin a saka shi a ciki duk bid'a ne in aka yi masallaci haka bai halatta a cikin addinin musulunci irin wannan lungun da kuke ba shi yasa sai ku tuba ku gyara mun fahimci wannan da kyau ko abinda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna an aka zo masallaci sai a yi shi da kwana hudu yadda ka gani haka shikenan liman ya zo ainihin ya tsaya a sarari amma wannan lungu na liman haka da ake kagawa to koyi da kiristoci ne ka je ka karanta har risala al-imamu suyuti ya sukutun da guda haka ya sanya a cikin littafin shi al-hawil fatawi haka shi kanshi malam muhammad nasiruddin al-albani ya tattauna mas'ala a cikin silsilar da'ifa a cikin mujalladin farko don haka bid'a ne ai masallaci ai mishi irin wannan kamar yadda yake bid'a ne ai masallaci ai mishi irin wannan tulluwa da ainihin ake yi ko kuma ai mishi waɗannan ainihin mana'ir da ake ƙarin bid'a akan bid'a shine a kawo farin wata kuma da tauraro a sashi kenan duk gaba ɗaya kun saje kenan duk wannan ba addinin musulunci bane abin da addinin musulunci ya nuna kawai sai ku tsara masallaci yadda ainihin sunna ta kawo ainihin a tsara shi to sanya kuma wannan game da mihrab har ma Bakar Gumi a cikin tafsirin Sharaddul Azhan yayi magana dangane da ainihin kissa Annabi Zakariya a cikin suratu Maryama yace bid'a ne ba addinin musulunci bane dan haka Ibrahim an-Nakhai ɗaya daga cikin manyan tabi'ai in ya zo limanci baya shigewa sai ya tsaya a gefe ya bar muku lungun ku ji can ku karata yace to ka shurfa sai ya zama ainihin wato a zo a bid'atun ukhra yace sanya shi kuma a cikin wannan lungun liman din to wata bid'a ce daban wa kadhalika ja'aluhu murtafi'an fil jidar al janubi haka nan sanya ainihin wato minbari din kuma ya zama a sa shi a can sama ya zama ainihin a bango na kudu ka shirfa ya zama kamar baranda haka sai akwai masallatan da yake mu Allah ya kiyaye wasu abubuwan nan ma ba su zo mana ba sai a yi kamar baranda haka a sama amma daga bangaren kudu sai ainihin a ɗora shi a can sama sai zama yana can kan zaman baranda yadda yake ba za a hau ba ma sai an sa tsani kamar yadda zaka zo ka ji yace yas'adu ilaihi bidurjin lasiq lasiq aljidar yadda yake sai an sanya ainihin wani teburi ko wata matakala wadda take amanna a jikin bango sannan za a iya hawa kan wannan mimbarin yace duk wannan bid'a ne wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiryar da tafi kowace ita ce shirya annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidan shi Raji'il Fatah Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani yace ka koma ka karanta littafin Fathul Bari a mujalladi na biyu shafi na 331 Allah ya kiyaye to sai mu koma cikin ainihin hadisin faqama alaihi da aka kawo wannan minbari annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kan shi ya tsayo akan shi idan liman zai yi sallah akan minbari to ba wai zai haye matakalar ta uku bane a'a matakalar farko zai haye to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan minbari fa kabbara ya kabbara wa kabbara nasu wara'ahu mutane da ke bayan shi baki daya suka yi kabbara wa huwa alal minbar yana nan akan minbarin ka gani ana ƙara ƙarfafa maka ne yana kan minbarin zai yi limanci kuma ba wanda ya gudu ba a kai jakan magori ba ba a kai cigiya da sanarwa ba sai dai suka ruwaito mana su suna ga alheri ne ma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa huwa alal minbar yana kan minbarin thumma raka'a wa huwa alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ruku'u alhali yana nan akan minbarin ma'ana da ya kabbara ya fatiha ya sura ya ainihin ya ruku'u thumma rafa'a ya dago daga kan minbarin duk ya dago daga ruku'u a halin yana nan kan minbarin fa nazala alqahqara sai ya sako da baya da baya hatta sajada fi aslil minbar har sai da ya sujuda a gindin mimbarin ma'ana ya sujuda a ƙasa dab da ainihin gindin mimbarin sun ma'ada da ya gama wannan raka'a ta farko raka'a ta biyu sai ya koma a kan shi fasana a fiha kama sana a fin raka'atil ula kamar yadda ya a raka'a farko haka ya a raka'a ta biyu hatta faraga min akhiri salatihi har sai da ya gama ƙarshen sallar shi ثم أقبل على الناس سألنا سيجوي فسكنت متاني فقال يا أيها الناس يا ku jama'a. inni sana'atu hadha na aikata wannan abu ne me sallar ba sallah ba ai dama sallah yana yi kullum ba ya fara ba me ake nufi wannan sallah da kuka ga na yi ɗerere akan mimbari yau to sana'atu hadha na aikata wannan sallah akan mimbari ne li ta'tammu bi don ku koyi da ni ina ma'ana ku koyi da ni ma'ana limamai su rinka hawa kan mimbari wani lokaci zuwa lokaci suna ainihin yi wa mutane jagoranci suna kan mimbari to da limaman da mamun da kowa sai kuma ya ce wali ta'allamu salati kuma dan ku koyi sallata ma'ana abu biyu abu na farko dan ku koyi da ni wajen yin sallah akan mimbari abu na biyu kuma dan a aikace na hau sama wannan ya ƙara taimaka muku ku hangi yadda nake sallar a aikace ku ga yadda nake ku yi irin sallar ta kuma akan mimbari din sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa riwayat al-ukhra lahu Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi Muslim ma ya rawaito shi ɗaya riwayan nan da yake cewa wa fi riwayatin annahu zu salati darajatin din nan to a cikin sahihi Muslim ta zo wa ibn Sa'adin haka nan ibn Sa'adin shi ma yayi wannan riwaya a cikin mujalladi na farko shafi na 253 na littafin shi ainihin at-tabaqat al-kubra wa huwa mukharrajun fil irwa الشيخ المحدث العلامة الألباني يتي وانا حديث ينا ننافذ دشي أتكن لتافنا إرواء الغليل لما حديث ندري بيرد أربعين دبير to bayan da ya gama bayani dangane da ainihin sallah akan mimbari to da wannan hadisi ne malamai suka ce babu laifi dan liman yayi sama da mamu daidai da ɗani guda haka ina ma'anar wannan ba cewa aka in kun tashi gina masallacin ku shikenan liman sai an yi mishi wani tudu na musamman ba wannan tudu da ake na musamman wajen wurin zaman liman bid'a ne a ana nufin in ya faru haka to babu laifi amma ba wai da gangan kun gina masallaci di yayi daidai wa daida sai kuma shi liman sai a ƙara tudun ƙasa sai a yi mishi nashi na daban to wannan bid'a ne amma in ya faru masallacin ya zama haka aka ce to babu laifi dan liman yayi sama da mamu daidai da ɗani guda haka saboda wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo daga imam ahmad ibn hanbali daga manyan malamai cewa suka ce babu laifi akan haka to da haka ne su ma malaman fiqh malikiya suka ɗauko amma abin da ya wannan ci wannan ya zama sabanin haka to bai halatta liman ya sama da ainihin wato mamu ba a ƙarƙashin haka ba zai yi masallaci ne gidan sama liman na sama ba kenan lalle liman na ƙasa in ya so mamu su kasance ainihin a sama mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu as-sutra sai kuma bayani akan sutura wa wujubuha da kuma bayani akan cewa ita sutura din wajibi ce lallai dole ne in kana sallah kai kadai ko kuma kai liman ne ya zan babu wani abu a gabanka to lallai ka sanya ainihin sutura a gabanka wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqifu qariban min sutura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tsayawa dab da ainihin sutura to me ake nufi dab da sutura kusa da sutura to bari mu ji hadisin da kanshi sai mana bayani sai ce fa kana bainahu wa bainal jidari salasata azru'in tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da inda yake tsayawa da katangar da take zaman mishi zira'i da ta katangar da take zaman mishi sutura to kamu uku ne kamar zira'i uku haka ka gwada tsawon zira'in ka daga gwiwa hannunka zuwa ƙarshen yatsan ka haka ka gwada ɗaya biyu uku to shi kuma yana nan tsaye kuma katangar tana nan to gwargwadon wato kusancin kenan da ake nufi kaga ashe anan kusanci din sai a dubi mai hadisi ya bayyana in an cewa na tsaya kusa da suturarka mai yawa kai kaga cewa barka aje suturar dab sai aka ce to ga dai kusanci din don gashi shi sahabin da ke ba da labari yace annabi ya kasance yana tsaya kusa da sutura ina ma'ana kusa sai yace tsakanin annabi da suturar shi yana zama kamu uku sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi bukhari da ahmad sune suka ruwaito shi wa bayna isdudi wal jidar tsakanin inda annabi kuma yake aje goshin shi yayi sujuda waljidar da katangar da take zama sutura mumarrashatin gwargwadon kamar wurin da akuya ko tinkiya za ta iya wucewa wato in ya ajiye goshin shi sai ya zama ba dab da jikin katangar ne yake ajiye goshin shi ba zai zama akwai ɗan tazara da yake da akuya za ta zo za ta iya saɗaɗawa ta wuce tsakanin kan shi da wannan bango to gwargwadon haka ake son ya zama tsakanin kai da suturan in kai sujuda tsakanin kai da ita kuma kana tsaye gwargwadon ainihin kamu uku sallallahu alaihi wasallam al-bukhari wa muslim su suka ruwaito wannan duk waɗannan sai da sahabbai suka tsaya suka leƙa suka gano komai don su zo su baiwa duniya labari kuma duk gaba ɗaya sai wannan sai ya tashi a tutar ba komai sai a ce ba komai ko baka yi ba wato duk wahalar ta zama a banza shi kuma annabi duk zuwan da ya ba ba ma'ana kenan Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim su ne suka ruwaito shi wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya kasance na cewa la tusalli illa ila sutratin kar ka sake kai sallah sai da sutura a gabanka to kaga anan shi yasa kullum ake cewa mutane lallai sai sun koyi arabiya lallai sai sun koyi ilimin usulul fiqh yanzu in ka kalli wannan hadisi da kyau tunda yake cewa kar ka sake kai sallah illa ila sutratin to ya nuna sutura za ka sanya ta a gaban ka ne kai tsaye ba wai dama da kai ba ba hagu da kai kamar yadda wasu suka ce ba daga cikin fuqaha'u Allah ya yafe musu abin da yake daidai ila suturatin gaban ka za ka sa ta kai tsaye shine ma'anar ila in ta koma dama da kai ko hagu da kai to bata zama ila suturatin ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukunta kuwa yace karkai sallah illa ila suturatin sai da sutura a gaban ka yanzu fuka ne sai suka fahimci kuskure sai suka ce saboda in ka sanya ta a gabanka shedan zai zo ne maka dariya cewa ai yanzu ma ga abin da kake bautawa to ina dalili akan wannan maganar da suka faɗa gaibu ne sun ga shedan din ne dan haka kar ka sake ka kakiri matsala da ka haka siddan kawai ka kaga ba ga da dalili akai to ka bar mutane su bauta Allah wala tada ahdan yamurru baina yadayka annabi sallallahu alaihi wasallama yace in kuma har ka sanya suturar to kar ka sake ka bar wani ya wuce ta gabanka tsakanin kai da sutura din kaga sharaɗi kenan sharaɗin ka hana mutum daga wucewa sai in ka sa sutura in baka sa sutura ba to baka nuna iyakar ka ba duk kana nufin cewa farfajiyar masallacin duk gaba ɗaya gabanka ne ka yi runtu sai ka sa sutura mu san ina ce iyakar ka sai mu bi ta bayan iyakar ka ba mu tone ka ba kenan fa in aba idan ka hani mutum daga wucewa ta gabanka tsakanin kai da suturarka sai ya ƙi ya ce lallai sai ainihin ya wuce faltuqatilhu to sai ka yaƙe shi ma'ana ka yaƙe ma'ana tuqatilhu ba a ce faltaqatilhu ba faltuqatilhu sai ka yaƙe shi ma'ana ɗaukan shi zakai ka damfara shi da ƙasa ka watsar gefe guda ka ci gaba da sallar ka sallar ka bata ɓaci ba domin wannan kayi da kai mai kayi kayi ne dan gyaran sallar ka naushi za ka yi mishi kulli za ka yi mishi bulo za ka duk yadda za ka yi mishi daga kar ka ga ka bar shi ya wuce annabi ya ce to ka yaƙe shi aiki ne wurjanjan fa inna ma'ahu qarinu manzon Allah ya ce domin tare da shi akwai wani mugun aboki shine shaidan a nan gaba ma za mu zo mu ji annabi zai ce shi da kanshi ma wannan mutum shaidan ne Allah ya shiryar da mu wannan hadisi ibnu khuzaimah ya ruwaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin ainihin wato juz'in farko takarda ta 93 fuska ta farko bi sanadin jayyidin da isnadi wanda yake mai ainihin nagarta Allah ya shiryar da mu to a karkashin wannan hadisi ne al-imamu Ali ibn Hazm rahimahullahu yake cewa da a ce mutum zai ki cewa lallai shi sai ya wuce ta gabanka ya ce to garin ya kashe din nan da annabi ya umarce ka da a ce za ka kashe shi to ya ce jinin shi ya tafi a banza babu ainihin kisasi kuma babu ainihin wato diya babu komai kawai an kashe banza sai a gama a je liman ya mai sallah wa yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa idza salla ahadukum ila suturatin idan ɗayan ku yana sallah da sutura a gaban shi falyadnu minha to ya matsa kusa da ita la yaqta'u shaytanu alaihi salatahu don kada shaydan ya yanke mishi sallar shi ma'ana ko shaydanin sarari shine wannan mutum da zai zo ya ketara ko kuma shaydani na aljanu na boye kai yanke maka ainihin sallar taka domin kamar yadda zamu zo mu ji shaydan yana ainihin wato kokarin ya girma tsakanin kai da suturarka in te nisa to me nisa shine ta wuce wancan ka'ida da muka ce to me kusantowa kusa da ita shine wannan ka'ida kamar yadda muka karanto a baya wannan hadisi gashi al-imamu abu dauda shi ya ruwaito shi wal bazzar da al-imamu al-bazzar a cikin shafi na hamsin da hudu zawa'idu ya ce ka duba zawa'idul bazzar wal hakim da al-imamu al-hakim an-naisaburi wa sahahahu al-imamu al-hakim ya inganta wannan hadisi wafaqahu az-zahabi wa nawawi al-imamu az-zahabi da nawawi sun dace da hakim akan wannan hukunci da wa hadisin cewa hadisin ingantacce ne وكان أحيانا وللوقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتحرى الصلاة عند الاستوانة التي في, في مسجده yana ainihin yin sallah daidai da gimshiki ko dirka wadda take ainihin a masallacin shi wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo zai yi sallah in ya zan ba sallah ce ta farilla da zai limanci ba to zai tsaya ainihin ba zai tsaya a ko ina ba sai dubi ina ne inda wani gimshiki yake sai tasa wannan gimshiki a gaba sai ya zama mishi ainihin sutura to duk wanda ya zo zai wuce tsakanin shi da gimshikin nan ba zai bar shi ba kenan tunda shi ne ainihin suturar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko gashi a ƙasa kuntu ni albani albani ne littafi sai na ce wa suturatu la budda min halil imami wal munfaridi walau fil masjidil kabiri sutura dai dole ne ba makawa liman ya sa ta dole ne mai yin sallah shi kadai ya saka ta ko da a masallaci ne wanda yake babba saboda kamar yadda zaka zo ka ji wasu suna cewa ne ai in masallaci tangame mene kamar na juma'a ko makamantan haka wai ba dole a sa sutura ba الشيخ العلامة الألباني الفقيه المحدث يتي للي في أنسانيا قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد al-imam ibn hani ya faɗi a cikin masail ɗin shi daga imam ahmad a cikin mujalladin farko shafi na 66 yace ra'ani abu abdullah ya'ni al-imam ahmad baban abdullahi ya ganni wato al-imam ahmad yake nufi yauman yace shi ibn hani almajirin imam ahmad ne yace malami na ya ganni wata rana wa ana usalli ina yin sallah walaysa baina yadayya sutura babu sutura a gabana wa kuntu ma'ahu fil masjid al-jami kuma a masallacin juma'a ne ma muke tare da shi kaga mahallin shahid kenan babban masallaci kenan domin yana daga cikin bid'a kamar yadda Abdullah dan Abba suke cewa yin sallar juma'a a kananan masallatai wannan magana tana nan a cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba da kuma ainihin littafin al-ajubatun nafi'a na shi Muhammad Nasiruddin al-Albani akan masalolin juma'a masallacin ya zan dan karami ne to bid'a ne ainihin ayi sallar juma'a a cikin shi sai dai zama ainihin babban masallaci to shine yace a masallacin juma'a ne wannan malami na ya ganni ina yin sallah babu sutura wa qala li sai yace da ni istatur wa istatur bi shay'in ka sanya wani abu ya zame maka sutura fastatartu bi rajulin sai na ainihin sanya wani mutum sai ya zame mini sutura ma'ana wani ta abin da yake nufi shine zaka sanya sutura da mutumin da ka tabbata yana zaune ba zai tashi ba har ka idar da sallar amma mutumin daga dukkan tsammani marin jayi kake ganin cewa kana cikin sallar nan zai iya tashi ya tafiya shi to ba za ka ainihin sanya sutura da shi ba qultu ni albani albani ne littafi sai na ce fa fihi isharatun min al imami ila annahu la farqa fi ittikhadhi as-sutrati bayna al-masjid as-saghir wal kabir a cikin wannan fatawa da imamu ahmad ya bayar yana nuni ga cewa babu bambanci wajen sanya sutura tsakanin masallaci karami ko kuma masallaci babba wa huwa al-haqq mala albani ya ce wannan magana ita ce gaskiya wa hadha mimma akhalla bihi jamaahirul musallina min a'immatil masajid wa ghairihim fi kulli al-bilad allati tuftuha al-shaykh al-allamah al-albani ya ce wannan sunna da muka ce ita ce gaskiya na daga cikin abin da yawancin masallata suke sakaci da ita daga cikin limaman masallatai da ma waɗanda suke ba ainihin wato limamai ba ya ce haka na gani a cikin dukkan garuruwan da na kewaya na ainihin duniyar musulunci babu wani gari na duniyar musulunci ko wanda ainihin albani bai shiga ba in nace gari anan ina nufin ba gari kanana ɗaiɗaiɗaiɗewa najeriya ghana chadi a'a ƙasa ma'ana ƙasashen afirka ne ƙasashen asia ne ƙasashen europe ne ƙasashen turai ƙasashen makamantan haka to babu wata ƙasa ainihin da bai sanya kafa shi ba ومنها السعودية يتي كي حرما دك أساس سعودي أريبيا التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب في رجب هذه السنة ودي يتي أين أسر سعودي أريبيا أكباني داما وانا كذا نسامو نشجيتا أكرم فرقو دومين أنسى ممثلة أكانين شسبو دم مسألة أكان أينهم واتو rikicin gulf to kafin rikicin gulf akwai ainihin matsala tsakanin shi da shi da ainihin malaman saudi arabia wannan matsalar ita ce wani malami dan bid'a a nan anguwar daga cikin malaman kungiyar izala ya zo yana cewa ai saudi arabia ma ta kashe albani to dan me ba zai ji tsoron allah ya faɗi gaskiya ba mas'ala ce ta faru tsakanin muhammad nasiruddin al-albani da malaman saudi arabia duk wanda yake da littafin jilbabul mar'atul muslima ya je ya dauka ash-shaykh al-allamah al-albani a cikin wannan littafi nashi yace mace ta rufe fuskarta ko da babu ado a wannan fuska tata shine abin da yafi zama daidai amma in ta buɗe fuskar ta tunda babu ado a jiki ya halatta yace saboda muna da hadisai da ke ishara a haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in da ado a fuskarta to haramun ne ta buɗe fuskarta ko dai ta wanke wannan ado kafin ta fita to sai ya halatta mata ta buɗe fuskar ko kuma in ba za ta wanke ba to lallai ne ta sanya ainihin mayani da za ta lullube wanda za ta rinka ganin hanya amma dai ka a ga wannan ado na fuskarta a lokacin da ya wannan magana kamar shekaru hamsin da suka wuce ne sai ce kuma ina fatan idan ‘ya'yana mata sun girma ni ma in zan ɗinka musu hijabi zan rinka ɗinka musu wanda zai rufe fuskar su ne to wannan magana ita ce ya faɗa sai aka samu masu zafin kai daga cikin malaman Saudi Arabia sai suka ce ai bai halatta ma a shiga da wannan littafi kasar Saudi Arabia ba saboda wannan magana dai shine aka samu dattijan arziki irin albarka Allamatul Jazira Abdullah bin Abdulaziz bin Abdullah bin Baz yace a'a mutum nawa ne suka rubuta littafi suka saba mana mu malaman Saudi Arabia amma mun ce kada a shigar da littafin to sai wannan matsalar dan ta saba mana kuma a shekul albani a ciki sai da ya ɗauko fatawa daga imamu ahmad ibn hanbali ma'ana in kuna ta kalidanci ne da mazhabin hanabila da kuke bi a saudi arabia sai da ya ɗauko fatawa daga imamu ahmad ibn hanbali wanda ibn muflih ya ruwaito ta daga ainihin imamu ahmad imamu ahmad shi ma ya bada fatawa kamar yadda kaji an zayyano dinnan daga ashekul allamatul albani to me ya zafi bin ba zai ce a ku bari a ci gaba da shigar da littafi wanda ya ga wannan fatawa da albani ya bayar ba ta mishi bai rubuta raddi a kai ya ce abin da ake kenan amma a ce kada a shiga da littafin ya ce to littafai da dama za mu fita da su daga saudi arabia kenan don sun saba wa ra'ayinmu to haka ake son adalci tare da cewa shi ma bin bas bai yadda da wannan maganar ba amma ya tsaya ya tsoron Allah ya bayyana gaskiya to haka ake son duk malamai su zama kawai daga wani wa'azi ya saba wa abin da kake so sai ku zauna a yi taro to daga yau a dakatar da shi wa'azi dan me a yi gyara akan wannan matsalar mana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu dama can kafin wannan lokacin kuma lokacin da yake karantarwa a jami'ar islamiyya ya samu karbuwa a wurin ɗalibai kwarai da gaskiya ya farin jini wanda wannan ya ja har in ya zo yana darasi a cikin aji sai zan ɗaliban da ba a ajin shi suke ba ma sai su zo sai su ainihin cika ajin saboda suna sha'awar darasin shi to wannan sai sanya wasu malamai kuma sai hasada ta kama su to nan aka yi ta shiga da fice shiga da fice har ma lokacin da aka zo aka ce to duk wani malami ma da ba shi da certificate da ke karantarwa jami'a to ya daina karantarwa an janya ainihin karantarwa shi to shikenan dukkanin su su bin baz bin baz ma ya karanta jami'ar islamiyya lokacin ma shine vice chancellor shi ma bin baz bai da certificate duk karatu ne suka karatu na soro albani ma bai da certificate karatu ne na soro jaza'ir ma bai da certificate karatun soro ne mai littafin minhajul muslim muhammad al-amin shankiti shi ma bai da certificate karatun soro ne kakaf malaman da ake ji da su a lokacin nan a jami'ar islamiyya babu wanda yake da certificate ko na primary amma ilimi a kansu kamar ruwa to amma da yake bature ya yi sharri ya ce sai da certificate shine duk sai aka janye su Muhammad Nasiruddin Al-Albani dama daga Sham aka ainihin ɗauko shi ya koma ainihin Sham din su Syria bin Baz kuma dama dan nan kasar Saudi Arabia ne ya zauna ainihin nan a cikin Darul Ifta na Rabitul Alam Islami Shankidi kuma ya zauna ne ya ci gaba da tafsiri a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama har Allah ya dauki ran shi Jazair kuma yana nan yana yin tafsiri yana kuma karantar da ainihin littafin shi da ya rubuta ainihin wato na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna Hadal Habib yana nan har yanzu dinnan in ba yau ya mutu ba yana ne yana karantawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama shankidi kuwa Allah ya mishi rasuwa shabatul hamd da shinnawi dama mutanen kasar masar ne su kuma suka koma kasar su to me ya zafi akai to wannan kenan da aka zo lokacin yakin gulf a lokacin da ainihin saudi arabia ta je ta yi neman gudunmawar gayya amerikawa suka zo suka taru don su taya taya kasar damu a wannan lokaci a shekul allamatul albani ya ba da fatawa akan cewa musulunci bai yarda da abin da saudi arabia ta yi ba faufau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda ka nemi arne ya taimake ka kuma ka yaki arne ko kafiri ba yayi jawabi yayi kasad kasad akan haka aka yada waɗannan kasad har ya zama an saka doka mai tsanani a same ka da wannan ainihin kasad a kasar Saudi Arabia to akan wannan suka ce ainihin to sun soke izini duk da suke da shi ga Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan ya shiga ainihin kasar Saudi Arabia to wannan ita ce mas'alar da ta faru to Albani yana nan da ran shi ko a daren nan kake son sai kai mishi magana mun zo mun ba da number telephone din shi anan ko sai kai mishi magana in kana da ainihin sarari sai kai mishi telefon international call ne amma da larabci za ka idan baya jin hausa ba bahaushe ba ne da larabci za ka yana nan da ran shi to nan anguwar nan aka za ka samu wani malami ya zo yana yin tafsiri daga cikin malaman kungiyar izala ya ce wai saudi arabia wai ta kashe albani me yasa ba za ka ji tsoron allah ba wannan ba shine irin wazin yan dariƙa ba kenan su zo tunda sun tara jahilai a gaba su faɗi ƙarya da gaskiya ka faɗi gaskiya mana yadda yake duk inda aka juya haka yadda abin ya faru haka ka faɗa don haka duk wanda bai kokari ya mai da kanshi da izinin Allah ya zama salafi ba wallahi tallahi ba cikin kungiyar izala ba kowa ina yake sai ka same shi tare da bid'a da son zuciya amma in ya kokarin ya dauki kanshi ya bi manhaji da aqida ta salafiyanci wallahi ko mutum cewa ya wana kafiri ne shi zai dube shi da idin na ilimi ya ce a'a wannan da ya kafirta ni dinnan shi ba kafiri bane za a bi shi sallah to asalin aqida salafiyanci kenan ka duba al-Imam az-Zahabi ka gani sayru alamin nubala'in tun daga farkon ta har karshe duk malamin da ya zo kan shi sai yayi mishi adalci al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani mai littafin al-Musannaf da ya zo yace al-Allamatu Shi'i babban malami dan Shi'a ya yabe shi game da abin da yake ciki bai kafirta shi ba da ya zo kan Zamakhshari mai tafsirin Kashaf yau dai shi al'allama ice babban malami kabirul mu'tazila shugaban mu'tazilawa amma a ƙarshe sai ya ce Allahu yusami hagu Allah Allah ya fi shi amma kai ne yanzu tunda ba kungiyar ka yake ba sai ka ce kafiri ne wannan yana wuta tintini yaya ake irin wannan hukunci abin duk da kake faɗi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka faɗi gaskiya mana yanzu wannan da yayi wannan magana don Allah bai ji kunya ba ya ji kunya tunda Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana nan da ran shi har yanzu to wannan shine ainihin waɗannan dalilai shi yasa sai ainihin aka sanya mishi shamakin shiga ƙasar Saudi Arabia to shine yake cewa a hijira a cikin watan Rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma ya samu ainihin dama an bashi dama ya je ƙasar Saudi Arabia wato wannan daidai da shekarar da ake yakin Gulf ɗin kenan ma to ya ce an ba shi dama ya kewa ƙasar saudi arabia ya ce har ƙasar saudi arabia ya ga limamai da sauran jama'a suna da sakaci game da ainihin kula da muhimmancin sutura don haka sai ya ce fa'alal ulama an yunabbihun nasa ilaiha lallai malamai su faɗakar da mutane game da wajabcin sutura wa yahussuhum alaiha kuma su ainihin wato kwaɗaitar da su akan yinta wa yubayyinu lahum ahkamaha su bayyana wa mutane hukunce hukuncen sutura wa annaha tashmilul haramaini sharifaini aidan kuma su bayyana musu cewa lallai sutura ta haɗo har da cikin masallacin makka da na madina dan akwai waɗanda suke cewa a cikin haramin makka ko madina to ba lallai sai kayi sutura ba a shekul albani ya yi musu rabbi a cikin ainihin littafin shi a hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallama mun fahimci wannan da kyau ko mun karanta wannan ainihin hajjatun nabi a daidai wannan wuri mun tsaya mun tattace wannan matsala inda suke cewa idan wai a masallacin harami ne ko a ka'aba ko a madina to wai ba lallai sai an sa sutura ba suka kawo hujja da wasu hadisai waɗanda ba su inganta ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a hashiyatul mataf gefen inda ake yin tawafi ana ta wucewa ta gaban shi ainihin babu sutura a lallai dai sai kayi sutura kuma lallai kai kai kokarin kiyayewa yadda zaka iya tare da cewa in ka je ka'aba zaka ga cewa akwai sakaci ko kuma a cikin ainihin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya ketara gaban sallah wannan wannan ya ketara gaban sallah wannan amma duk yadda dai zaka yi ya zama kayi iyakar taka tsantsan ɗinka to sai kuma ka yi fata ka yi addu'a ka roki Allah ya fi maka abin da ya faru gare ka ba da son zuciyarka ba Allah ya shiryar da mu to to wannan ainihin kenan to wannan dama hadisin ne da ban karanta ya ainihin yi sharhin shi ina fatan mun gane to kun ga ainihin wannan hadisin bai yi takhrijin shi ba sai dai in yana son ya hada shi ainihin da wancan ne ya takhrijin shi wannan da ya gama sharhin shi وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا idan yana yin sallah a fili inda yake sarari ne babu wani abu da zai kafa sutura kamar filin idi ko kuma an da daga yaƙi ko makamantan haka babu abin da zai kafa sutura da shi gharaza baina yadayhi harba sai ya ainihin kafa mashi ainihin a gaban shi fa salla ilaiha sai ya tasa wannan mashi a gaba ya salla da shi a gaba wan nasu wara'ahu mutane ainihin suna bayan shi na sha ƙasa ya ce al'imam al-bukhari wa muslim ibn majah su suka ruwaito wannan hadisi wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fa yusalli ilaiha wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana ainihin sanya taguwar shi a gaba wannan abu hawa shi a gaba sai ta sata ainihin gaba yana yin sallah da ita gashi wannan kalmar yu'arridu din ne yace bi tashdidir ra za a karanta ta da yi wa rashad da yu'arridu ba za ka ce yu'ridu ba yu'arridu ai ya ja'aluha urban wato yana sanya ta kamar ta zama kamar karan bara karan bara target abinda in ka zo harbi ba saitin shi kake ba haka to haka za ka sanya sutura saiti da kai ba wai dama da kai ba to sai annabi ya kawo wannan taguwa sai kwantar da ita a gaban shi to kaga wannan ainihin wato di yana kora maganganun fuqaha da suka ce idan abu mai motsi ne ba za ka sanya sutura da shi ba wannan dabba ce ga wa hada khilafu salati fi a'tan fi a'tan al-ibli ya ce amma fa wannan ainihin saɓanin yin sallah ne a wuraren da raƙuma suke kwanciya fa innahu domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama naha an haya ya hani game da yin sallah a ainihin wuraren da raƙuma suke ainihin kwanciya mun fahimci wannan da kyau ko to wancan hadisi da aka ce yana tasa wannan taguwa a gaba yana sallah gashi ya ce bukhari da ahmad su ne ainihin suka ruwaito shi wa ahyanan wani lokacin kuma kana ya akhudhu rahal ya kasance kan ɗauki ainihin wato kucciyar sirdi kucciyar sirdi sanda ce kamar girman muciya wajen kaurinta da tsawonta haka sukan sanya ta a daidai bayan doki ko bayan raƙumi haka sai su ainihin tallafo ta su ɗaure ta da wutsiyar wannan raƙumi ko wannan dabba yadda ka ga kama ake ɗaure shi yadda ake ɗaura mangala to sai ta tsaya sai zama shi wannan da yake da wannan raƙumi sai rinka rataye kayan shi a jiki to wannan sada ita take cewa kucciyar sirdi wato kamar kamu guda take tsawanta kamar girman muciya kuma kaurinta haka take to wani lokacin sai kawo ta ainihin sai sa ta a gaba fa ya'diluhu sai daidaita ta fa yusalli ila akhiratihi sai sallah daidai karshen ta ma'ana sai kwantar da ita haka zai kwantar da ita a tsaye ta bi gaban shi haka to sai zama daidai inda zai yi sujuda daidai inda ainihin tsininta na daga wannan gefen kusa da shi ya kasance a daidai nan ainihin zai yi sujuda sallallahu alaihi wasallam kashi a ƙasa ya ce al'imamu muslim da ibn khuzaima su suka ruwaito wannan hadisi ibn khuzaima ya ruwaito wannan hadisi a cikin takarda ta casa'in da biyu shafi fuska ta biyu wa Ahmad da al-Imam Ahmad su suka ruwaito wannan hadisi to abin da yasa can yayi sauri ya kawo wannan don karka ji an ce ga annabi yana aje raƙumar shi a gaban shi yana sallah kace to ai kuma ya hana yin sallah ainihin a makwanta raƙuma shi yasa malam ya sauri ya kawo maka wannan cewa makwanta raƙuma ana nufin garken su inda ake daure su amma dan an kawo raƙuma kawai an aje ta a wurin an yi sallah to wannan bai shiga cikin hanin ba saboda raƙumi da ka ganshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce raƙumi asalin madda asalin abin da aka halicci raƙumi to daga aljanu ne ya ce kuma a kan tozon kowane raƙumi to akwai aljani a kai sannan ya ce kuma ku dubi idan raƙumi ka dubi idan raƙumi ka gani kana ganin idan raƙumi ka ga idan shi dinnan lallai ba akwai lafiya a cikin shi ba har za gan shi kai ka tabbata wannan yana da dangantaka da aljanu wannan hadisi ne Hassan al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi to sakamakon haka ganin cincirun nan da waɗannan raƙuma suke a wurin ya zama madaurar su to shaidanun aljanu za su yawa a wurin kenan to sai annabi ya hana ainihin ai sallah a wurin ba wai dan fitsari ko kashin raƙuman najasa bane kamar yadda wasu ka ce ai fitsari da kashin raƙumi ba najasa bane amma saboda waɗannan shaidanu ne da suke cuɗanya da su duk inda ka ga raƙumi to akan tozan bayan shi to akwai akwai shaidanin aljani akai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗa آمنا به وكان يقول كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا سنتنا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل idan ɗaya daga cikinku ya samu sanda gwargwadon girman kuciyar sirdi ya sanya ta a gaban shi to wannan ainihin kalmar ga ta sai sharhi a kanta ya ce bi dammin mini mu'khira din nan a yi wa minjaye bamma wa kasrul kha hasabe mai ruwa a mishi kasara wa hamza da kuma alhamza sakina wadda take ainihin daurariya mukhirati mukhira za ga kamar ya sa mukhira ana ka a akwai ainihin wato alhamza akan wannan waw din mukhira wa fiha lughatun ukhra yace akwai wasu lugogin daban akwai yadda za a iya faɗi ba sai lallai wannan ba wa hiya al-udu alladhi fi akhir ar-rahal shine dan sanda ko ice wanda yake karshen wato mazauni na sirdin raƙumi ko makamancin haka to annabi ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya samu ice ko sanda wadda ta kai girman kuciyar sirdi ya tasa ta a gaban shi in zai yi sallah fal yusalli ya ci gaba da sallar shi wala yubali man marra wara a zalika kai ya damu da duk wanda ya wuce ta bayan wannan ba ta tsakanin shi ba ta baya in ka sanya sutura dan wani ya zo wucewa ta baya babu komai wannan hadisi al-imam muslim da abu dauda su ne suka ruwaito shi wa salla marratan ila shajaratin wani lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin tasa wata bishiya ya yi sallah ainihin da ita a gaba wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i shi ruwaito shi wa Ahmad da al-Imam Ahmad bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa kana ahyanan yusalli ila sarir wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana ainihin tasa gado a gaban shi yana yin sallah wa Aisha radiyallahu anha muttaji'atun alaihi Aisha kuma tana ainihin kwance ko kace muttaji'atun wato ya zama sifa ko kuma hal muttaji'atan alaihi a halin Aisha tana kwance akan wannan gado tahta qatifatiha a ƙarƙashin ainihin bar qatifa anan bargo blanket abin rufa shine qatifa daga nan ne Bahaushe shi ya samu sunan qatifa din me yake ne kawai Aisha tana kwanciya a ƙarƙashin katifa bane a'a tahta qatifatiha tana kwance a karkashin mayafinta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta sa ta tana kan gadan a gaba yana yin sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan hadisi al-imam al-bukhari shine ainihin ya ruwaito shi wa muslim haka al-imam muslim wa abu ya'la da al-imam abu ya'la a cikin littafin shi al-musnad mujalladi na uku lamba hadisi na dubu daya da dari daya da bakwai مصورة المكتب الإسلامي الشيخ الألباني يتي دقا فوتوستات نا مكتب الإسلامي ألوكا تشنن وانا اللي تاف أبقى شباني سي فوتوستات ني الشيخ الألباني يسامو كاقا أمانة إلي فوتوستات ما إن يون إن يزم اللي asali ba kofi ne asalin kofin ba tare da cewa photostat ba duk ne da original ba abin da ke jikin original aka kwafo ba amma wai dan ka san amana ta ilimi da ke tare da malaman hadisi sai ce maka ainihin wannan hadisi da na kwafo to wannan littafin inda na kwafo shi asalin littafin ba bugu ne na samu ba photostat ne na yau amana ta ilimi tare da cewa gashi ya ce bukhari da muslim suka ruwaito hadisin ba ya kare ba amma tun da zai kara da cewa abu ya ala to abu ya ala a lokacin ba a buga musnad din nashi ba amma a yanzu an buga to amma a lokacin shi ya samo daga photostat ne na ainihin rubutun hannu da aka yi wanda yake a cikin library na ita al-maktabul islami wadda ke dimashq sham to sai ce daga photostat din wannan na abu yala amma yanzu an buga wannan littafi وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة من ذا الله صلى الله عليه وسلم هكذا إن دي هر يسن يسترشي وباي برن وانا أبي يشجي سكانين شي دي سترة ننتاشي وقد كان يصلي حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا إن صلى إذ جاءت شات سيوة أقويا تزو kalmar shatu tana ɗaukar akuya tana ɗaukar ɗan akuya tana ɗaukar rago tana ɗaukar tinkiya duk dabba ƙarama irin wannan tana ɗauka sai wata akuya ta zo tas'a tana gaggawa baina dai a gaban shi fasa'aha sai ya rigaye ta yi sauri hatta alzaqa batnahu bil ha'iti har sai da ya hada cikin shi da wannan bango wa marrat min wara'ihi sai ta wuce ta bayan shi sallallahu alaihi wasallam sa'a hadin nan da aka karanta sai ya ce gashi ai sabaqaha wato sai rigaye ta wa hiya mufa'alatun min sai kalma ce wadda aka ciro ta ainihin wato daga sa'ai sa'a sai rigaye ta ma'ana yana sallah bango ne ya kasance mishi sutura sai ga wata akuya ta taho a gurguje tana sauri za ta zo ta sha makance ta shiga tsakanin shi da sutura sai sauri ya hada cikin shi da ainihin bango sai ta wuce ta baya dan ka san kaiwa matuƙa kenan in ya zan ba a ba akuya ta wuce bai yaushe za a ba dan mutum ya wuce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn khuzaima shi ya ruwaito wannan hadisi gashi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih a cikin ainihin juz'i na farko wato juz'i na farko takarda ta 95 fuska ta farko na gaya mana a wannan lokacin ba a buga sahih na ibn khuzaima ba amma yanzu an buga shi kamar yadda ne bayani cewa dai ba cikakke bane wa tabarani da al-imamu tabarani a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir a cikin mujalladi na uku takarda ta ɗari ɗaya da arba'in ainihin wato fuska ta uku ta takaddar in an falla fuska ta ɗaya ta biyu ta uku na daga ainihin wannan takaddar to daga nan ne shi ma wannan mu'jamu tabarani a lokacin wato ba a buga shi bane kamar yadda don waɗannan littattafai da Sheikhul Albani ya amfani da su a lokacin da Sheikhul Albani ya taso fa sun taso ne lokacin duniyar tana maraicin sunna littafan sunna ba a damu buga su ba lokacin saboda haka zaka ji mafi yawancin littafan da yake kafa hujja da su waɗannan littafan da yake kafa hujja da su an riga an an an yayi wannan littafin nashi fatu salati me yawa tun kafin a haife ka in kana ƙasa da shekaru hamsin ne tun kafin a haife ka ya riga yi to a lokacin nan ba a buga ba a damuwa da buga littafan na sunna don haka sai dai je library ya kwafo su haka suna rubutun hannu din ko kuma suna photostat to daga baya ne sakamakon da'awar da shi da irin shi suka miƙe suna a tsakanin waɗannan shekaru fa aka zo aka fara ainihin zaburuwa dangane da abubuwa waɗannan littattafai manya na sunna ka duba ka gani da a ina ne kake jin ana karatun hadisi ba a damu ba to haka sai daga baya ne tukuna an tayar da ainihin wato mutane tsini an motsa kaimin mutane sa'an nan za su tashi suna yin karatu din wal hakim da wannan al-imam al-mu'jam at-tabarani al-kabir kamar yadda na ga mana ranan an buga shi cikin mujalladi 20 juz'i 40 wal hakim haka nan al imam al hakim ma shi ma ya ruwaito wannan hadisi wa sahahahu kuma ya inganta shi wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya dace da abinda al imam al hakim ya hukunta duk sanda kake karatun wani littafi na al-shaykh al-allamah al-albani kowanne ne wannan babu togaciya sai kaga albani ya dauko cewa hakim ya inganta wannan hadisi kuma zahabi ya ainihin yi muwafaka da shi kaji albani ya shiru to ya yadda ne in bai yadda ba mun sha karantowa a karatun ahkamul jana'iz sai kaji ainihin ya ce وليس الامر كما قال الامر ba kamar yadda suka faɗi bane ko kuma yace bal huwa ala sharti kaza ko dai gyara akai amma in dai kaji ya ce sahahul hakim wafaqahu az-zahabi kaji yayi shiru ai shi ma wafaqa kenan kai ma an kaje sai ka ce sahahul hakim wafaqahu az-zahabi wal albani wasala salatan maktuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata sallah ta farilla fa dhamma yadahu yana cikin sallah sai aka ga ya dunkula hannun shi haka ana cikin sallah a tsaye ana karatun sallah fatiha ko sura haka kawai sai ga ya cakko haka ya dunkula hannun shi kamar ya kama wani abu walan ma sallah da annabi ya gama sallah qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah a hadatha fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin sallah ne qala annabi ya ce la ba abin da ya faru illa anna shaytana arada an yamurra bayna yadayya sai dai shaytan ne ya nufin ya ainihin gilma ta gabana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin ainihin mu'jizar shi shi yana ganin ainihin su waɗannan shaiɗanu da aljanu amma mu yanzu duk wanda ya ce yana ganin aljani ko yana ganin shaiɗani a cikin siffar shi ta aljani wannan zindiki ne ƙarya yake ya ƙaryata alƙur'ani saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu yarakum shi shaiɗan huwa wa qabiluhu shi da zurriyar shi da ƙabilar shi aljanu kenan suna ganin ku min haisu la tarawnahum akwai abin da ake so ka fahimta da wannan haifiya ta yadda ku kuke iya suke iya ganin ku a surar ku ta mutane to ku ba ku isa ku gansu a surar su ta aljanu ba amma aljanu ya rikide ya zama mutum ko ya zama muzuru ko ya zama kare ko ya zama kwandala ko ya zama menene zaka iya ainihin ganin shi amma a surar shi ta aljani to wannan manzon Allah kadai zai iya ganin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya shiryar da mu to aka ce lafiya a cikin sallah muka ga wani abu ya faru ne muka ga ka dunkula hannu sai ya ce a'a illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayya shaytan ne yaso ya girma ta gabana ya wuce ta gabana ya lalata min sallah fa khannaqtuhu sai na shaƙe shi hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi har sai da na ji sanyin harshen shi akan hannuna na makure shi fam sallallahu alaihi wasallam harshe ya zazzago har sai da na ji harshen shi ya taɓa hannuna sanyi haka na yawun shi sallallahu alaihi wa sallam wa aimullahi manzo Allah yake na rantse da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman ba dan addu'ar da dan uwana Sulaiman ya rigaye ni da ita ba da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab Allah ka mayar min da sarautar da bata cancanci wani ya samu irinta ba a bayana Allah kai mai baiwa ne ka bani kakka ba wani kuma irinta ya ce to annabi Suleiman ya roƙi wannan Allah ya amsa mishi ya ce to ba dan wannan ba lartubuta ilariyatin min sawaril masjidi da an ɗaura jani a wani gimshiki ko a wata dirka daga cikin ainihin dirakun masallaci hatta ya tsifa bihi hatta ya tsifa bihi wuldanu ahlil madina yadda yake sai an waye gari yaran mutanen madina sun kewaya da shi mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai annabi ya kafa doka ya ce faman istata'a alla yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun wanda duk zai iya kar ya bar wani ya wuce tsakanin shi da alqibla falyafa'al to ya aikata haka sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu wannan ainihin hadisi kamar yadda zamu zo mu ji yana tabbatar mana da cewa annabi alaihi wa sallama ya kama wannan shaidani to amma ba dan waccan addu'a ta annabi Sulaimana ba to da ya sa ainihin annabi Suleiman yakan kama shaidanin aljanu ya sa su gwala gwala duk irin wahala da ka sani ya saka su to amma saboda kar annabi ya zan yayi tarayya da annabi Suleiman akan wannan baiwar da Allah ya mishi sai ya sake shi ainihin a wata riwaya aka ce faraddahu khafi'an sai ya sake shi haka a wulakance ta fuka ba mu guri sallallahu alaihi wasallam na sha kasa yace al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi والدار قطني دا الإمام الدار قطني والطبراني دا الإمام الطبراني بسند صحيح لإسناد من إنجنشي الشيخ العلامة السلفي محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي وهذا الحديث قد ورد معناه في الصحيحين وأن حديثي أكوي كتن كتن شيازو دا معناه شتكين بخاري دا مسلم وغيرهما دا وصل تفن دا بندن دا بخاري دا مسلم عن جمع من الصحابة دا صحابي ديوا با ماوي صحابي ديوا وهو من الأحاديث الكثيرة وأن حديثنا دا كتن حديثي ما سيوا التي يكفر بها طائفة القاديانية وأن يكي أن قنجر قاديانية فكي كافر شوا yan kungiyar kadiyaniya su ne yan ahmadiyya sai ainihin karatu na gaban munasaba ta kama insha Allah ta'ala za a zo a fayyace bayani dangane da ainihin aqidar su yan kadiyaniya su ne yan ahmadiyya ba yan kadiriya ba yan kadiriya daban yan kadiyaniya mabiya ahmad gulam ko ka ce musu yan gulamiya ko ka ce da su yan kadiyaniya ko yan ahmadiyya su ne birjit suna nan har suna da masallaci a nan cikin ainihin sabon gari a yoruba street to waɗan masu irin wannan aƙidar to su ne malam zai yi magana a kai ya ce to wannan irin hadisi da ke tabbatar da cewa akwai aljanu to na daga cikin hadisan da su 'yan ƙadiyaniya suke kafircewa fa innahum domin su 'yan ƙadiyaniya la yu'minuna bi alamil jinni ba su yarda da cewa akwai wata duniya ta aljanu ba ma baki ɗaya su ba su yarda da cewa akwai aljanu ba almazkur fil qur'ani wa sunna wadda ainihin aka ambata a cikin alqur'ani da sunna don haka muka ce lallai yan kungiya da yawancin su lokacin kafa su ta zame da mas'ala ta tazo akan mas'ala aljanu saboda ba dan kungiya ne ya tashi ya lacca akai ba aka samu wasu ma har suka karyata mas'ala aljanu din saboda zunzurutun bid'a da son zuciya to dama haka duk sanda ka lazumtawa kanka son zuciya zaka bi ba za ka bi gaskiya duk inda ka ganta ba to duk wanda ya magana ba cikin kungiyar ka take ba sai ba ba dan kungiyar ka bane sai ka ce kai baka yarda ba sai dai ka kawo wani ta'awili saboda shi dan ya riga ta saka a gaba ka zama raƙumin shi wa tariqatuhum fi raddin nususi ma'rufa a shekul albani ya ce yadda dai suke tunkuɗa nasoshi na annabi sallallahu alaihi wasallam sanannun abu ne ma'ana an riga an san yadda suke waɗannan to amma mu a ƙashin gaskiya a nan ƙasar ba a san yadda ma aƙida waɗannan mutane take ba domin da yawancin mutane ainihin na ɗaukar wannan ƙungiya ta kadiyaniya kamar yadda muka ɗauki sauran ƙungiyoyi na musulunci haka muka ɗauke su a to matsayin mu game da ƙungiyar yan ahmadiyya daban ne yan ƙungiyar ahmadiyya tan tagariyar kafirai ne zunzurutu irin kafircin fir'auna da hamana da sallarsu da azumin su duk aikin banza ne dalili akan haka shine saboda su sun yadda da yiwuwar zuwan wani annabi kuma manzon Allah bayan annabi Muhammad dan Abdullahi to duk wanda yake da aqida ta cewa ba annabi ne cikamakin annabawa ba zai yi a iya samun wani annabi bayan shi to wannan tantagariyar kafiri ne tantirin kafiri babu shakka akan kafir yan kungiyar Qadiyaniya ko yan Ahmadiyya sai a hankali nan gaba mun zo zamu zo muku da hannasin Qur'anin su suna da Qur'ani daban wanda ainihin suka ce Allah ya yi wa Ahmad Gulam wahayi da irin yadda surorin suke za mu zo mu karanta maka kaji za mu zo maka da irin hadisansu da irin zantuttukansu kaji addinin su daban addinin ba daban waɗannan ba musulmi bane ko da yake zaka ga suna sallah suna azumi to amma ba addinin ɗaya da su ba zaka ji asalin wannan fitinar daga ina ta taso kai ne duk kake nan baka bincike dangane da addinin musulunci gashi nan shi yasa ran nan muka tsaya muka tattauna dangane da fassarori da ake na turanci yanzu wannan fassara ta ainihin Muhammad Ali ba ta Yusuf Ali ba Muhammad Ali Kadiyani ne nayi bayani akai yana daga cikin matsalolin da yake karyata kamar irin waɗannan matsaloli na aljanu da makamantansu to waɗannan duk shi yasa mu bamu yarda da waɗannan abubuwa ba domin kafiri ne ya rubuta shi ba ruwanmu da cewa sunan shi Muhammad Ali kowane ne sunan shi ba suna ne yake sa ka zama musulmi ba a'a aqidar musulunci da aikin musulunci yake sa ka zama musulmi don haka duk wanda ya yarda cewa akwai wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yace ƙarya ne ma babu aljani a duniyar nan to wannan mutum ya zama ainihin kafiri kafirci irin na Fir'auna da Hamana Allah ya kiyaye to in aka zo sai ce fa in kanat min alqur'ani harrafu ma'aniha in ya zama ainihin wato aya ce ta alqur'ani ta tabbatar da cewa akwai aljanu sai su juya ma'anar ta qaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke yake cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn kace an yi min wahayi wasu daga cikin aljanu sun ji wa'azina kalu su yan kadiyaniya sai su ce ai min al-insu wato daga cikin mutane wai ba aljanu ba al-insu sai su ce ainihin da al-insu da aljinnu duk kalma ɗaya ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko